ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسجل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارزده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله لا لا متاشي قواعدي شافي ناشر علامه باب في فضائل الغسل wannan babi ne cikin mustahabban wanka wa amma fadailul ghusl amma kaga mustahabban wanka awwaluha na farkonta albadu bi ghaslil aza farawa da wanke najasa min jasadihi daga jikinsa idan maniyi ne ya fara gusar da shi duk inda ya san ya taba ya fara wankewa kafin ya kudu da niyyar wanka in jinin haila ne ta fara wankewa duk inda ta san jini ya taba a cinyoyinta da matse matsinta summa ikmalu a aba'i wudu'ihi sannan cika gaɓoɓin alwalarsa wato yayi alwala cikakkiya har zuwa ƙarshe mustahabbi ne a wanka wa gasulul a'ala da wanke madaukakin jiki qabla al-asfali gabanin makaskanci ma'ana ya faro wankan daga sama zuwa ƙasa wata silisu gasili ra'asihi da ukun ta wanke kansa ma'ana ya wanke kansa sau uku ya ciko tafin hannunsa guda biyu ya zuba a kansa ya wawwanke ya cuccuɗa ya ƙara ciko tafukansa guda biyu ya zuba a kai ya cuccuɗa har sau uku walbadu da farawa ilma ya mini da madamaita ƙabilar mayasiri gabanin mahagunta bi ma'ana ya fara wanke ɓangaren dama gaɓoɓinsa na dama da tsakin jikinsa na dama kafin ya wanke ɓangaren hagu wa ƙillatul ma'i da ƙaranta ruwan wankan bila haddin ba tare da iyakancewa ba ba tare da an iyakance masa mudu kaza ko sa'i kaza ko lita kaza ba duk da cewa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala da mujinnabi daya sannan yayi wankan janaba da sa'i da mudu hudu zuwa mudu biyar shine sa'i daya to yanayin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da jikin sauran mutane shi babu dauda a jikinsa kuma ba mai teɓa ba ne ba ƙato ba ne tiƙeƙe sannan kuma ba siriri ba ne lange-lange kaga ruwan wankansa in an samu wani ruwa mudu hudu sa'i ɗaya ya ishe shi wanka wani ya masa yawa an kace sai ya yi da sa'i ɗaya zai yi ɓannan ruwa wani kuma ya masa kaɗan sai ya ƙara saboda haka a zama a marhabar malikiya duk da wancan hadisi da yake nuna iyakance adadin mudun da annabi ya yi wankan janaba da shi to ba a iyakance wa dukkan musulmi sai sun yi amfani da wannan adadin mudu hudu shi yasa yake wa qillatul ma'i da kalanta ruwa bila haddin ba tare da iyakancewa ba wa taqdimul wudu'i da gabatar da alwala in sha in ya ga dama wannan alwalar da yake maka summa ikmalu a aba'i wudu'i sannan ya cika gabobin alwalarsa to in ya ga dama alwalar nan ya yi ta a farko ya gabatar da ita a farko kafin lokacin da ya kudula niyya ya wanke mazakutarsa to in ya ga dama ya yi alwalar a nan wa in sha in kuma ya ga dama a kara zalika ya jinkirta wannan alwalar ila akir gusuli zuwa ƙarshen wankansa sai ya gama wankan gaba ɗaya a ƙarshe sai ya yi alwalar wallahu alamu Allah shine masani kuma ka sani ita wannan alwalar mustahabbi ce shi yasa ya kawo ta a babi na mustahabbi ko baka yi alwalan ba za ka iya yin sallah da wannan wankan janaba ko wankan haila in dai a lokacin wankan mutum bai taba azzakarinsa da tafin hannunsa ba alhamdulillah sai ne ila wannan ba alhamdulillah na'am aka dari shafi na nawa ina za mu tashi aka dari shafi na talatin da biyu wal mukhtaru lil maghribi lokaci abun zaɓi na sallar magariba wanda aka zaɓa masa ake so a sallace ta a ciki ƙaddira ma tu sallafihi gwargwadon abin da aka sallata ne a cikinsa ba da shuruɗi ha bayan sharaɗoɗinta ta gane ai lokacinta na mukutari taƙaitacce ne gwargwadon abin da aka sallata me aka sallata fiye a cikin lokacin shine raka uku menene shuruɗiya shine ba a yin ta sai rana ta faɗi bayan rana ta faɗi mutum ya yi iƙama ya yi kabbarar harama ya raka an ci magariba raka a uku yana cewa assalamu alaikum mukutarinta ya ƙari daga ya yi sallama kaga ya sallace ta ba da shuruɗiya bayan sharuɗanta shine faɗuwar rana to mukutarinta ya wuce ta shiga laruri tun daga nan har zuwa hudowa alfijir wal mukutaru lil isha'i shi kuma lokaci abin zaɓi na sallar isha min magibi shafaki daga koyuwar shafaki ne jajajajen nan na bayan magaruba idan ya koyi ya zama babu ja ila sulusin lailin awwal har zuwa sulusin dare na farko kashi ɗaya bisa uku na dare amma na farko shine ƙarshen mukutari na sallar isha idan ka raba awoyin dare gida uku dare yana da awoyi goma sha biyu kamar yadda yini yana da awoyi sha biyu in ka haɗa su yini da kwana awa ashirin da hudu duk da ana samun tadakuri wani lokaci awoyin yinin sukan shiga awoyin dare wani lokaci awoyin dare sukan shiga awoyin yini kamar yadda Allah ya faɗa yuliju laila fil nahari wa yuliju nahara fil layli to amma dai yawanci ana lissafa musu awoyin ne daidai wa daida to dare yana da awa goma sha biyu idan lokacin da rana take faduwa karfe shida ne kamar lokacin kaka da lokacin sanyi to in ka lissafa awa hudu shine sulusin dare na farko inda hurhudu sau uku shine goma sha biyu to daga shida rana ta faɗi in kace bakwai takwas tara karfe goma shine sulusin lailin awwali to daga karfe goma ta yi a lokacin da rana take faduwa karfe shida mukutarin isha ya ƙare tun daga nan za ta shiga laruri kuma in kuma lokacin da rana take faduwa karfe bakwai ne kamar yanzu yanzu lokacin ya zo an rage rabin awa yanzu shida da rabi daidai rana take faduwa amma a farko can da aka waro farkon damuna kusan karfe bakwai ake magarba lokacin da rana take faduwa karfe bakwai to in ka ɗauka takwas tara goma sha ɗaya shine zai zama sulusul awwali min al-layl ya danganta da lokacin tafiyar rana yanzu da muke magana tana faduwa ne shida da rabi to kaga za zai zama goma da rabi shine awa hudu an samu sirrin lailal awwali wa darurihuma darurin su su su biyu magariba da isham darurin su yana karewa ila dulu isham zuwa faduwar rana ai ila dulu ilfajiri nayi kasa ne a yau ila ɗulu da fajir zuwa hudowan alfijir ka gani lokacin da muka ce magaruba daga an sallace ta an yi sallama mukutarinta ya ƙare tun lokacin take cikin laruri har mukutarin isha ya shiga magaruba tana nan a laruri har mukutarin isha ya ƙare to haɗu tare da magaruba su yi tarayya musharaka a cikin wannan larurin shi yasa ce maka wa daruri yuhuma darurin su dukkan su guda biyu ila tsulu alfajir yana zuwa yana kaiwa hudowan alfajir to alhamdulillah saura muku tari da laruri na sallar asuba alhamdulillah a shimawi sun zo to iziya shafi na nawa ne barka da shigowa ya almajiran masha Allah na biya wala aminu ya kasuwa ya almajiran ya za mu tashi ɗari da hamsin da tara to muna cikin albabun rabi'u ke sauri na za mu tashi wani sauni salasatu arkani wani sauni salasati arkan azumi yana da rukunai guda uku idan aka bar rukuni ɗaya azumin nan bai inganta ba al'awwal rukuni na farko al'imsaku kamewa anil muftirati ga barin abubuwan da ake ci har abubuwan sha ma sun shigo ina fata an gane sai yake maka kal jima'i kamar yadda ake kamewa ga barin yin jima'i to haka nan ake kamewa ga barin dukkan wani abin da ake ci wa ikirajil mani da kuma al'imsaku kamewa an ikirajil mani daga fitar da mani ko da ba ta hanyar jima'i ba mutum ya kame inda idansa biyu ba a mafarki ba kada ya yi wani abu na sha'awa da zai sa maniyinsa ya fito wannan rukuni ne mai ƙarfi da wasu rukunan azumi walmazi da kuma kamewa ga barin fitowar mazi walƙai'i da kamewa ga balin fitowar amai wa isalil akali da sadar da shi wa shurbi da sha au gairihi ma ko waninsu ilal halki zuwa makogwaro ko ba abin da ake ci ba a al'ada ba abin da ake sha ba a al'ada ko tsakuwa ce kaga al'ada ba a cin tsakuwa ko tsakuwa ya sa a baki ya haɗiye ya kare azumin min alfami ta baki ne wal'anji ko ta hanci, wal'uzini ko ta kunne, wal'aini ko ta ƙwayar ido. Wannan rukuni ne na farko daga cikin rukunan azumi guda uku, ya kame bakinsa da farjinsa, da barin ci da sha, da kuma jima'i da fitar mani da mazi. Asali rukuni na biyu, anniyatu shine niyya, wala ya sihu saumun biduniha, azumi baya inganta ba tare da niyya ba. faradan azumin farilla ne au nafilan ko azumin nafila ne dole ba zai yiwu ba sai an kudura niyya wani taradu fiya ana shakantawa cikin niyyar azumi an ta kuna mu'ayyanatan ta kasance a bar ayyanawa sai ka ayyana irin azumin da za ka yi na farilla ko na nafila bi an ya nuya a da fardi ramadana bi an cewa dai ya nuya ya yi niyyar a da fardi ramadana bayar da farillan nan ta Ramadana matsalan da misali, ta gane a yi, Bubayi tatan yana mai kwana da niyya, Bubayya tatan, ko, niyyar tasa ta zama, Bubayya tatan wacce ya kwana da ita, ba wai sai da alfijir ya hudo, sannan ya kudu da niyyar azumi don ya rasa abin karyawa, ya hango ya ga yau fa zai yi wunin sakandami. Yace to tun da haka ne na ɗau azumi a amala yace ba za ta suhu naharar niyyar azumi ba ta inganta naharar da rana shine daga huduwan alhudu zuwa faɗuwar rana jaji matan yanke wancan abin da ya zo a hadisi wannan kutusiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana manzon Allah ya shiga gida ya tambayi na Aisha kuna da abin karyawa sai ta ya soya Allah yau ba mu tashi da komai a gidan nan ba sai ta tun da haka ne ina yin azumi wannan kutufiya ta ce domin mu ya gaya mana namu hukuncin a hadisi kuma yace la sauma liman lam yufridu billayl babu azumi ga duk mutumin da bai farlanta wa kansa azumin nan da daddare ba farlantawa shine niyya babu azumi da duk mutumin da bai farlanta azuminsa bileli da daddare ba sai da alfijir yahudo ya ce ya yi niyyar azumi wannan babu a wannan azumi wannan hukuncin mu ya gaya mana ne amma wancan kususiyarsa ne shi yasa ma ya jama ka fala ta sihu na haram niyyar azumi ba ta inganta da rana ko da ya wayi gari bai ci ba bai sha ba jazi mata yanke fanniyatul mutaraddida niyya wacce take mai kai kawo za yi ko ba za yi ba bai tsai da matsaya ba har sai da alfuzur ya hudo to wannan niyyar ba ilatun batacciya ce ba da azumin wannan ne wannan ya fi faruwa a azumin nasila ko kuma azumin ramako azumin wata ramadana kan farilla ne daren farko ka kudu da niyya shikenan to amma azumi na nafila ko wanda za a yi ramako ka kwanta baka tsai da niyya ba ka tashi ƙarshen dare kana kokonto su yi azumin nan na yi ne ko ba na yi ba to zan je gona fa ko zan je kasuwa fa azumin nan kar ya wahalar da ni amma me ne damuna ake yi fa galibi ne azumi na ma ya fi yana kaiwa yana kawo har alfijir ya hudu to wannan niyya ta ka ba tsilatu ɓatacciya ce kamar nawa lailatar shakki duk wanda ya yi niyyar azumi a daren kokwanto ya yi niyyar siyama gadin azumin gobe da niyyar ramadana in kana mi ramadana ko da goben ya kasance daga wata ramadana ne lam yujibihi wannan azumin bai isar masa ba bai inganta ba ka gane ai lailatu shaki shine 29 ga watan sha'aban an shiga daren 30 ko kuma daren farko ga Ramadan, su ba su ga wata ba a garinsu, ba su ji labarin inda aka ga wata ba, amma kuma yau 29 ga watan Ramadan ga lala ta faɗi, wannan shi ne lailatu shaki. Ana shakkun wata ya tsaya ko bai tsaya ba. Yinin da za a wayi gari shi ne ake ce masa yau mu shaki. Akwai lailatu shaki, akwai yau mu shaki. Ka gane ai, to tunda yana maganar niyya ce ta ko niyya ba a yi da sai da daddare. yasa ma misali da lailatar shakki kamar nawa lailatar shakki ya magadin to ya magadin shine zai zai zama su ya mu yau shakki to ko da an yi wayi gari ya kwanta da niyyar cikin shakku bai ji labarin ganin wata ba har alfijir ya hudo kuma sai labari ya zo masa aijiya labarin ganin wata ya zo bayan ka shiga bacci to lalle ya azumin wannan yinin bai isar masa ba dole ne bayan sallah sai alama guda ɗaya alhamdulillah mun yi rukuni biyu sauran cikon na uku sai me risala shafi na nawa risala ɗari shida da nawa ɗari shida akan ba su za mu tashi fi me to fala shafi ɗari nawa ɗari shida da tamanin da ɗaya misala babun tilfiɗirarci wannan babi ne da zai yi mana bayani game da wasu ɗabi'o'i na musulunci ko kuma ka ce tsafta ta musulunci mutumin da yake yin su ya zama musulmi ne mai tsafta wanda baya yin su ya zama ƙazamin musulmi mai sharhi da yake babu fitira ai fi bayanin fitira cikin bayanin fitira ai abin da ake masa fitira alkisal wasu ɗabi'o'i allati yakmulu bi hal mar'u wanda mutum yake zama yake samun kamala da ita hatta ya kunu ala afdali sifati har ya zama to abu sa mafi falalan sifofi ai afdalul hay'ati mafi falalan kamanni shi ne ake masa fitira tsafta da ita musulunci wal kitali da bayanin yin kaciya ga maza wa halki sha'ari da aske gashi sauran gasussuka na jiki ne hukuncin aske gashi na jiki wal libasi da hukuncin tufafi na musulmi wa satrul aurati da rufin tsiraici wa ma yattasilu bi zalika da abin da yake sabuwa da waɗannan abubuwa sai yake min wa min al-fitrati kamsun kamsun abu biyar min al-fitra yana daga cikin tsafta ta musulunci ko kace ɗabi'o'i na musulunci na farko shine ce kansun sharibi rage gashin baki gashin bakinka in yayi tsawo ka rage kar ka bari yayi zako zako har ana murɗe shi kamar na kudiya in ka zo shan ruwa shi ne yake fara shan ruwan kafin ka sha sai sa aka sa masa a sharibu a sharibu a isu mufa'il ne da shariba ya shirabu sharaban ko ko shariba ya shirabu shurban isu mu magana a shurbu da a sharabu ko a shurbu sha a sharabu abin sha a sharibu isu mufa'ilin mai sha a sharabu alifu din yana tsakanin ra'un da ba'un sharab asharibu shi kuma alif din yana tsakanin shinun da ra'un wanda ismul mazdari ne wannan kuma ismu fa'il ne asharibu mai sha domin ka bar shi yayi tsawo duk abin da zaka sha sai ya fara sha in ruwa zaka sha sai ya fara sha kai ta sha in nono ko kunu za ka sha sai ya fara sha kaga akwai kazanta a cikin wannan to sai zama tsafta ta musulunci ta yi umarni a rage wannan gashin bakin wa huwa zai ma ta'arifin sa in baka san menene a sharibu ba shine al'idaru wani kewayen gashi wa huwa shine tsarafin sha'ari gefen gashi almustajiri wanda ya kewaye ala shafai akan leɓen baki na sama duka wannan gwalgwalo ke maka a shafai to haka ne jami'in su a shafata ne ba ta zini a kai na sama da na ƙasa ƙarafin sha'arin mustajiri ala shafati gefen gashi da ya kewaye ala a saman a shafati lebe shi ne wannan to idan ya yi tsawo a rage shi la'ifa'uhu ba a son cika shi shi gashin baki wallahu alamu Allah shi ne masani wa ƙasul azufaru na biyu shi ne rage farauta al'azufaru jami'a na azufuru farce idan farcen mutum ya yi tsawo ya yanke yana da gaskin fitira da sunna ta musulunci wadatku alhaji bayini da tsigewan alhaji bayini tsigewan aljanahini ko haji bayini janahini dai janahini masu hudunin rawan kan wadatku janahini da tsigewan hammata guda biyu janahu ba fuka fiki ba ne a jikin tsuntsu aljanahani to an kwatanta hannaye ɗan adam da fuka fike na tsuntsu mai shirya da maka ai al'ibadaini an mata guda biyu yake nufi wa huwa sunnatu lirijali wan nisa ije gashin hamata sunna ce ga maza da mata eh an tafi kasa ayi ma sharhi muke magana ma'anar ige matsayin ige gashin hammata sunna ce ga maza da mata gaba daya imamu shafi amma yace sunna dai tsigewa ta ce amma ni ba na iyawa askewa nake yawa saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa wani in zai tsige akwai zafi to to saboda haka in ba za ka yi tsigewa ba sai ka sa abun askewa ka aske abin da ake bukata abin da ake bukata dai a gusar da shi ko da askewan ko da tsigewa wa halqul ana na uku shine aske mara gashin da yake taruwa a mara mutum ya aske shi shi ba mai shari'a yake maka wannan shi ma sunnatun ne lirijali wan nisa sunna ce da ta shafi maza da mata duka ka gane ai wala tantifu hal mar'atu wala rajulu ba a san namiji ko mace ya tsige gashin mara irin yadda aka ce na tukun da na haini a tsige gashin hamata ala sabilil karahati a bisa tabarkin karhanci la'anna zalika domin tsige gashin mara durki almahalla yana sakin wannan mahallin fata ta zazzabo wa yabulu kasiran min manafi'ihi kuma yana bata mayawanci daga amfanin wannan gurbin musamman ga ya mace in ɗa namiji yana tsigewa zai rage masa ƙarfi idan mace ce ita ma zai rage mata ni'imar da yake cikin farji saboda haka ba a san fizge gashin mara shi yasa sunna take askewa ake ina fata an gane wala ba sa babu laifi bi hilaki gairiya da aske watan wannan gashi min sha'ar jasad daga sauran gasussuka na jiki wanda ba na malam ba ba na hammatan ba ko kamar gashin kirji in ya dame ka da yawa ba laifi don ka aski wani akwai gashi da yawa a kirjinsa kamar su majaji in ya bar shi lokacin zafi zai dame shi to babu laifi don ya aski in ya bari bai yi laifi ba in ya aske bai yi laifi ba wani kuma a zira'insa za a ga akwai gashi wani har zuwa gadon bayansa gashi da yawa to shi ma in ya aske babu laifi in ya bar shi kuma babu laifi wal kitanu kaga ita kaciya lin rijali ga mazaje sunnatun sunna ne ita ma tana cikin alfitira to amma saboda akwai kaciyar maza akwai ta mata malam sai ya ware ta shi yasa a farko ma ce maka kamsun min alfitira ko ko wa min alfitirati kamsun ya ware abu biyar kuma mun gama su a yanzu to sai ce ita kaciya sunnatu sunna ce lin rijali ga mazaje wal kifadu yun kaciya lin nisa'i ga mata makarumatun abar karramawa ce matar da aka yi wa kaciya tana da daraja da matsayi a wajen miji fiye da wacce ba a yi mata amma ba a ce sunna ba ne ba a ce musahabi ba ne a yana ƙara wa mace dai daraja in an yi mata wa amaran nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni an tu'fan lihiyatu a cika gemu ba a yi maganar gashin baki ba shi ana so a rage shi ka gane ai shi ma fa ragewa ba askewa ba za ka gaba ɗaya sun share shi kwalkwal kuma an bar gemu to shi ma ba haka ake so ba kasu aka ce ta gane ragewa ba askewa ba to shi kuma gemu manzo Allah ya yi umarni an tufa allihiya a cika gemu wato wafara a cika ta dai wala tu kasa kada a rage ballanta na askewa ba an ce kasu sharigi ba ita an ce wala tu kasa kar ma a rage ta ba ba ba ma batun askewa ba askewan gaba ɗaya ya fi zama laifi akan ragewa ka gane yayi amma kuma ba a ce ka batta ta yi maka buzuzu babu kyan gari ba yawwa gyara yana da kyau yadda za ta yi ma kyau amma ka rage da sunan wai ta yi tsawo ko ta dame ka wannan ba a su ƙala maliku imam mali ya ce wala ba asa babu laifi da ya zo magana akan wannan hadisi da maza Allah ya yi umarni a cika gemu kar a rage imam mali ya ce wala ba asa babu laifi bil akzi da yin riko min tuliya daga tsawon gemu idza dalat kasira in tayi tsawo jewa riko din shine a yi riko a rage yace in tayi tsawo da yawa ka sa hannu haka ka rike ka kala sa wannan ka rike ka gane ai to abin da ya sauka babu laifi dan ka sa almakashi ka san akwai masu gemu da yawa musamman mutanen gabas wajen afghanistan da pakistan da indiya nan da wani yanki na kasashen rasha kusa har su larabawa ma yawan gemu za ga wani in ya bar gemu har cibiya wani gemu har mara ka ga wannan ai dalar kasira mamma lafiya ta yi tsawo da yawa to a hakan ma in ya bar ta ba laifi ba ne tunda halittar ta ce amma maliku ya ce la ba asa bil akli min tuliha babu laifi dan mutum ya yi riko daga tsawonta in iza dalib kasiran in ta yi tsawo tsewa ta zo mara ko ta zo cibiya babu laifi dan ya sa almakashi ya rage wa qalahu ghayru wahidin min as-sahabati wat tabi'in ghayru wahidin fiye da mutum daya min as-sahaba daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama والتابعين da tabi'ai malamai Imam Malik fiye da mutum ɗaya kalahu ya faɗi wannan fatawa ta in je mu yayi tsawo da yawa babu laifi dan alage alhamdulillah sai me mala yakuba hashiya shafi na nawa dari nawa hashiya ɗari biyu da talatin da ɗaya na za mu tashi ɗari biyu da talatin da ɗaya daga sama ko ƙasa wa ma zakarahu wala a'rifuhu da gairihi wannan gudun zancen bayan wai malam ya ce wa zada mai jawahirul ikilili ya ƙara ya ce wa yukabilu da asabi a yana ɗaukaife in yatsu wa yanzu ulka tama yana tuɗe zobe in ya zo taimama to sai ce ma zakarar min takalilil asabi'i abinda malam ya faɗa na tsatse sai ɗan yatsu a taimama huwa qauli ibnu sha'aban shine faɗin ibnu sha'ab ibnu sha'aban to a sheku shehin shi mai wannan sharhi yace wala a'rifu da gairi ban taɓa sanin wannan hukunci ko fatawa ligari ga wani ibnu sha'ban ba a rubutun zancen baya ne shi kadai ne yake mai taimama in ya zo sai ya tsatsefe yan yatsu kamar yadda mai alwala aka wajibta mata tsatsefe yan yatsun hannaye ko adatu sheik al'adar shi shehin mai adawi idza qala misla haza idan ya faɗi magana irin wannan arada yana nufin annal mazhaba mazhabar malikiya khilafu ta saba wani wannan shi fa adawu yana kawo maganar malamin sa da kuma shari akan maganar malamin ibnu sha'ban dai a malikiya shi kadai ne yace sai an tsantsa sai an yazo a taimama to da ya kawo na kalma ashek yana nufin zai faɗi maganar shehin shi ba mai risala ba da yake yi wa sharhi shehinsa ya ce wala a'rifu li gairi ni ba na sanin wannan fatawa ga wani ibnu sha'bana wanda yake sai mai taimama ya da sai an yatsu to shi kuma mai adawi jimin dinnan jawabu hu ne mai adawi yake adatu shek al'ada shehinsa idza qala misla hadha an ya faɗi irin wannan yace wala a'rifu li gairihi to arada yana nufin annal mazhabar khilafu mazhabar malikiya ta saba wannan kauli wa ma zakarahu abinda mai risala ya ambace shi min nazil khatam na tutse zobe to qala malam ya faɗa fi tawdi cikin littafin na at-tawdi yace huwa madlubun wannan tutse zobe abinda ake nema ne ibtida'an ga farawa lokacin da mutum zai fara taimama wa lam yanzihu idan bai tutse zobe tun a farko ba to fal mazhabu mazhabar malikiya da annahu la yajzi'uhu wannan alwala taimaman ba ta isar masa koda sai da ya bugun farko ne kafin ya shafi fuska ya cire zoba a lokacin da ya buga da zoba a hannunsa to wannan taimamar in dai bai dawo ya sake bugu na farko ba to la yajzi'u taimaman baya isar masa da kilafin wudu'i da sabanin alwala in ji shekuna kenan shekuna yake bi kilafin wudu'i da saɓanin alwala alwala ita tutse zobe ba dole ba ne ko da zoben kuma ya matse ka alal misali in dai wanda aka shar'anta maka tsaurawa ne aka halatta maka zoben azurfa ne ga namiji ko mace ta yi zoben zinari ko na azurfa to ko da ya matse ta cire shi ko mun motsa shi a alwala ba dole ba ne wal farqu ko abin da ya bambanta hukuncin taimama da alwala a batun tuɗe zole kuwatu sarayanil ma'i ƙarfin nashewar ruwa a kan ƙasa wala ko kazalika turabu ita turbaya ba haka take ba ta gane ai ita ƙasa yanda ka bige ta inda ka taba ta taba inda ita an ce an ka dago ma kaskadewa za ka yi kaga ba maganar ta shiga karkashin sa ke sa mai ahalari abba menene qawai qawai qawaidi yace maka li Allah turaba la tadkhulu tahta abin da yasa aka ce tuɓe zo da farilla ne a taimama domin turbaya ba ta shiga karkashin zobe amma shi ruwa danshinsa zai iya nashewa har ƙarƙashin wannan zoba shi yasa ba a shar'anta cire zobe a alwala ba sun sannan ya za fara game mafi zahiri ya jihin yumna idan mai taimama ya gama shafar bayan hannunsa na dama ya ji alu ya da wuri yusra yana sanya hannunsa na hagu wa fi ruwa ta cikin wata ruwa ya ta risala yana sanya kaffahu tafin hannunsa na hagu shine ya dutse shine kaffu wasi din nan wahiya ita wannan ruwaya da take kaffahu mufassiratun mufassiratun mai fassarawa ce lil ula da ruwayar farko da take yadda an ce yadda din kar ka dauka har zuwa nan a iya tafin kawai shi ne zai sanya shi a ƙarƙashin bayan hannun daman فيكون المراد باليد to wannan fassara wannan ruwaya ta biyu zai zamanto abin da ake nufi da yadu hul yusra shine alkaffu tafin sa na hagu ba adal asabi banda abin da yawa ne ki al asabi yan yatsu to ya kace tafin hannu iya nan banda wajen yan yatsu amma an kace yadu yan yatsu ba suna ciki tafin ma yana ciki wuyan hannu ma yana ciki ina fata an gane da annal asabi'a domin su yan yatsu kadma sabiha awwalan ai da farko yayi shafa da ta zahirar yadi a bayan hannu sun riga sun shafi juna bayan hannun ya shafi yan yatsun su ma yan yatsun sun shafi bayan hannu ko awwalan da farko ma'adal ibahama banda abin da yau da shi babban dan yatsa shi ba da shi aka yi wannan shafar ba ja'alul mazkuru sanya wannan da aka ambata da aka ce ya ja'alu yadda huri yusra to ja'alu din nan na sanyawa da aka ambata ya kunu yana kasancewa ala baɗin zira'i a bisa bayan ko a bisa cikin zira'insa bayan ya shafi bayan haka ya zo nan sai ya juya ya sanya cikin tafin ka gane ai a cikin zira'insa al'aiman na dama wa ya kunu ibtida'uhu farawan shafarsa a cikin zira'in yana kasancewa min ɗayi mirfakihi daga gefen gwiwar hannunsa hala kauni halin kasancewarsa ƙabidan yana mai yin damƙa alayhi akan wannan zira'in nasa ai ala baɗin zira'i a bisa cikin zira'in nasa wa yakunu fi qabdihi a cikin damƙan nan tasa ya zamanto rafi'an ya ɗage ibahami babban ɗan yatsansa ka gane ai a dukkan da yayi ya daga babban dan yatsa haka wa nihayatu zalika tikewar wannan shafa shine hata ya buluga kuwa har sai ya iso zuwa wuyan hannu min yadi yumna daga hannunsa da dama wa huwa abinda ake ce masa alku'u shine ra'asu zambi kan tsintsiyar hannu nan shine azzambi nan tsintsiyar hannu to nan shi ne iyakarsa mimma yadin ibahami daidai inda yake bibiyar babban ɗan yatsa shi ne nan yana zuwa nan kagan ka matsa gaba ai sai babban ɗan yatsa sun ba da an yi furuga mai mafi baɗin zira'ihi sannan bayan ya gama shafar cikin zira'insa yujiri baɗina bahanihi yana gudanar da cikin babban ɗan yatsan nasa wannan na hagu ai ibhamihi babban ɗan yaɗa sami ya dihidu sura na hannunsa na hagu zai tafiyar da shi ala zahiri bahani ya dihidu yumna a bisa bayan babban ɗan yatsansa na dama to alhamdulillah amma so shi kenan to tana can summa shi ne sabon zance ba to alhamdulillah sai ne askari shafi na nawa saba'in da shida oh ko namu ne saba'in da shida oh azkari shafi saba'in da shida eh wa man ne ba wa man jahila kam sallah mutumin da ya jahilci raka'a nawa ya sallata kam din nan da mana kam raka'atan sallah sai ce kam sallah mutumin da ya jahilci kam sallah raka'a nawa ya sallata raka'a ɗaya ce ko biyu ko kuma biyu ne ko uku uku ne ko hudu bai sani ba yana kokonto to bana alal aqal ya yi gini a bisa mafi karanci idan yana kokonton ɗaya ne ko biyu to ɗaya shine mafi karanci biyu shine mafi yawa to ya ɗauka ɗayan ce ya gina akan ɗayan ya kawo ta biyu da ta uku da ta hudu in yana kokonto a kan biyu ne ko uku to biyu da uku biyu shi ne al'akalli mafi kankanta to sai ya gina a kan biyu ya kawo ta uku da ta hudu in yana kokonto a kan uku ne ko hudu to uku da hudu uku shi ne mafi kankanta sai ya gina a kan ukun ya kawo ta hudu a ƙarshe ya yi sujada ba amma in ya gina a kan al'aksar mafi yawa to sallasa ta ɓaci don ya gina sallah akan shakku ita kuwa ka'idar sallah ana gina ta ne akan yaqini ba a gina ta akan shakku fa in taraka al-fatihata idan mai sallah ya bar fatiha a sallar farilla bin raka'atin a raka'a daya ajza'ahu sallar sallah tana isar masa ajza'ahu sujudu sujjada qabl tana isarwa alal ashhari abda qawli mafi shahara dan ya saba wa mai akabari wato ya nuna maka akwai kaunin da bai shahara ba wanda shi ma shi kuma an ce ba ta isarwa in ya bar fati a raka su kutum a mai raka uku ko hudu in dai an samu mafi rinjaya na kawai sun samu safiya ɗaya ce ba a samu ba to aka ce sujjada kabli tana isar masa alal ashahari a bisa kauli mafi shahara illa an ta kuna suna'iya daidai in sallar ta zama mai raka'a biyu ce suna'iya asuba ce raka'a ɗaya ta samu fatiha ɗaya ba ta samu ka galibin sallah bai samu fatiha ba sannan kam wa tabdulu sallah tana ɓaci ala qaulil qadi abu zafadin alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki kenan ina fata an gane wannan qabla wa tabdulu sai kaunin da bai shahara bane ne yake gaya maka wancan magana illa da kuna sunaiya a nan ta kare sai dai in sallar mai raka'a biyu ce to a nan a wancan kauli mafi shaharan cewa sallah ta ɓace sujjada kabli ba za ta isar ba sai kuma yace wata dulu kaunin da bai shahara ba kenan sallah tana ɓaci idan aka bar fatiha a raka'a ɗaya ko da sallar mai raka'a uku ko hudu ce sallah tana ɓaci ala ƙaunin ƙazi abu zafadun alƙazi ibn arabi almaliki ina fata an gane shi ne kuma ƙaunin da mai ahalari ya kawo shi ba ma maganar wai fatiha yake ba maganar barin aya ko ayoyi yake yi na fatiha a wata raka ya karanta fatihar amma sai ya manta aya ɗaya ko biyu yake to inda wuce aya ko ɗaya biyu ba sajada qablan salami yayi sujada qabli fa in kana aksara idan ayoyin da ya bari na fatiha a raka'a ɗayan sun wuce aya biyu ko to yace badalar salatu sallar da tsaba ko ba ma maganar wai barin fatiha ga kutum ba a barin ayoyi shi yake magana fa in taraka takbiratul ihram idan mai sallar farilla ko nafila ya bar kabbalar harama lokacin da ya tuna ibtada ya fara sallah kawai dan yanzu ba sallah yake ba bai fara ba eh babu a'a da ba babu ita in ka ji ana balalat ai da akwai ta yanzu ne ta baci eh bai ce baka badalan salatu ba ibtada kawai da ma ba sallah yake ba bai ma fara ba saboda haka ibtada ya fara in kana bin in kana bibiyar zancensa to zai dinga fa'idatar da kai ma'anoni mabambanta in yace maka badalan salatu da din tana da kyau daga baya ne ta baci amma in yace maka ibtada eh a to dama bai fara ba dama ba sallah yake ba wani wani abin da yake ya dai tsaya da yana karanta fatiha da suna amma ba sallah yake saboda haka tun da ya tuna kabbar harama ita ce mukutun sallah in ba a yi ta ba ai ba a shiga sallah ba kamar yadda zuwa hadisi maza ya ce miftahu salati a takbir kabbara harama ita ce mabudin sallah wal mu'tammu mai koyi da liman shine mamu yuhrimu zai yi kabbarar harama wa yudriku zai diski wannan raka'ar malan raka'a imamu matakar limamu da bai ruku'u ba a wannan kaulin na farko in ka zo ka tarar da liman a ruku'u ko kai kabbara harama ka same shi a ruku'u baka samu wannan raka'ar eh kuma suna da hujja irin tasu ka san da hujjar su baka samu fasiya da tsayuwarta ba kuma rukuni ne rukuni ya barka kuma a ce ka samu raka abin da suke duba kenan ka zo ka samu ne ma a ruku'u kai kabbara harama a tsaye kai kabbara tafiya ruku'u ka same shi a ruku'u mu a yanda muka dauka ba mu samu raka ba to a wannan kwallon baka samu ba saboda ne fatiha ta tsere ma da tsayuwar tafarilla biyu to ya za ka yi da ita a wannan ƙaunin ya ce maka mutum yana riskar raka'a ne malamiyar ka'a imamu matuƙar limaminsa bai yi ruku'u ba wakila amma a ƙauni na biyu wanda mu shi muka ɗauka a'a malamiyar fa matuƙar limaminsa bai ɗago daga ruku'u ba wannan shi ne ƙaunin da yawanci ake tafiya a kai bayan adrakahu raki'an idan liman amma mu ya riski liman a halin ruku'u a wannan kauli na biyu fa amkanahu ya samu dama an yi hurima da ya kabbara harama a tsaye wa yudriku kuma ya riske shi a ruku'u kabla rafi'i kafin dagowar liman daga ruku'u sahat wannan raka'ar ta inganta ba sallah ake magana ba raka'ar tuku wannan raka'ar ta inganta a wannan kaulin wanda yawanci mu a nan da shi muke aiki wa ba da rafi in bayan ɗagowar liman daga ruku'u ne duk da haka ya yi kabbara ya tafi ya yi ruku'u ya ɗago ya sanar da liman a tsaye da tafi sujjada ba to a sahihu ƙauli ingantacce dai annahu yabtadu yana fara sabuwar raka'a ne ba za a ce sallar ta ɓaci ba duk da ya yi ruku'u kaga kamar rukuni ne ya ƙara amma tana tare da liman ne sallah ba ta ɓace ba amma dai wannan raka'ar bai same ta wakila aka ce a'a duk da haka in kabbara lirukui bayan ya yi kabbarar harama kuma ya samu ya yi kabbara domin sunkuyawa ruku'u eh maza ya ci gaba da bin liman wa a'ada amma zai sake wannan raka'a ijaban ga wajibi kaga ya zama dai na shayi bai same ta bare to kai da aka ba lango ne an ce in tsayuwa ma ta barka ba ka da raka kuma an ce ka samu ruku ka samu kuma sannan baka samu ruku tare da liman ba kai ruku ka kai kai kuma ka ce ka samu raka wannan ai ba zai yiwu ba wa qala ibn al-majishuna amma shi ibn al-majishuna yace a'a zai sake raka'an nan ne istihbaban ga mustahabi tunda har yayi ruku ya dago ya samu liman a tsaye bai tafi sujjada ba idan ya kirga wannan raka'ar a cikin raka'o'in da ya samu sallah ta inganta amma an so ya sake istihbaban ga mustahab inji shi ibnu al-majishu kaga shi wannan sauƙin nasa yayi yawa wa zudul mu'tammu li sawi imamihi almutabu mai koyi da liman yasjudu yana yin sujada lisahu imami domin rafkanuwar limaminsa ka gane ai wa am wato mamu limamin sai ya rafkanuwa amma shi bai yi ba yana faruwa a raka'ar farko imaminka da ya dago sai ya zauna ta hiya kai ko ka miƙe ka ce subhanallah ka kai ba ka rafkanuwa sai ya taso ya biyo ka to in yayi sujjada ba a ji saboda zama a inda ba a zaunawa kai ma sai ka duk da kai baka yi rafkanuwar ba ina ba ta an gane ko an yi raka'a biyu an zauna ta hiya ta farko sai manta yi sallama sai kace muna subhanallah ya tashi kaga kai baka yi sallama ba baka yi rafkanuwa ba to amma in yayi sujjada ba a ji kai ma da kake ko da shi sai kai shi ne dai abin da mai ala yake maka wasawul a'a oh a shi wajen ɗaukewa ne fa ammal masubuku amma shi masubuki ba wanda shi akwai raka'a da ta tsere masa limaminsa kuma yayi rafkanuwa sawa'un tare da shi aka yi rafkanuwar yana nan aka yi ko kuma a raka'a da ta tsere masa ma baya nan aka yi rafkanuwar in sajada imamuhu qabla salamihi in limamin sa yayi yayi sujjada kafin sallamarsa sajada ma'ahu ya yi sujjada ƙabilin nan tare da limamu ko da da san me ya faru ba tunda baya nan in ya ga limamu ya tafi ƙabili to ya bi shi shi ma ta shafe shi wa qama lil qada'i amma masbuki zai miƙe zuwa ramakon rakawoyin da suka tsere masa ne ba da salami bayan sallaman limamu duk gaggawar ka sai ka jira limamin ka yayi sallama kai masbuki sannan ka miƙe ka ci kuwar kawai da suka tsere masa wa yin sajada ba'da salami in kuwa limamin mamu yayi sujada ba'di aya limamin masbuki yayi sujada ba'da salam to lam yasjud ma'ahu mamun sa masbuki wa yayi sujada ba'di tare da shi ka gane ai idan qabli ne masbuki ya bi shi su tare in kuwa ba'di ce to yana yin sallama ko rabu ba za ka bi shi ba'di ba yawwa to yanzu inda saɓani yake wahal ya ƙumu lil ƙaba'i shin shi masubukin nan da limaminsa ya tafi sujjada ba a bi zai miƙe lil ƙaba'i domin ramakon kawai da suka tsere masa ba da salami min salati bayan sallamewar limaminsa daga sallah aw min sujudi ko ko bayan sallaman limaminsa daga sujjada ba a bi kaulan an yi faɗi zuwa guda biyu wai a nan mun nan yawanci abin da muka saba daga yayi sallama ai kullum zai tafi ba adinsa kai ka tashi zuwa rakawoyinka da suka tsere maka ko to a nan shine aka raba biyu hakan ya kamata ka yi ba da salami mina salati bayan sallamewar limaminsa daga sallah daga yayi sallama zai tashi bil qada'i au ko kuma sai ya zauna ya jira limamin nasa ya yi sujjada ba abi ya yi sallama nuna sujudi daga sujjada ba abin sannan shi ya tashi ya je ya kawo kawai da suka tsere masa sannan in ya yi sallama shi ma ya zo yi sujjada ba abi kaula na aji hudu zuwa guda biyu amma mu dai daga ya yi sallama muke tashi ko ba ma jiransa sai ya yi sallamar ba abi sai me alhamdulillah ashe akwai saura alhamdulillah wai yudu mun san ba sai ne ina ga a daban ne inda shi ba ya samun gudu a to shi kenan ka samu gudu inda ka samu ya gudu a to shi yake ma yawwa a'a ba ba ne yake faɗa ba sai me sai na hu da wasu alaiku ba zo ba yau ladi suna kasuwan gara alƙali ina za mu tashi tamrini na biyar shafi na saba'in da uku a namu tamrini na biyar ba ba a kulla fi'ilin min al-af'al al-atiya ka sanya dukkan wani fi'ili daga cikin fi'iloli masu zuwa fi jumalin salatin cikin jumloli guda uku bi haisu ta yanda ya kunu marratan marfu'an a marra ta farko fi'ilin nan mudari'i yake zama marfu'i abu abin yi rufu'a kasan fi'ili mudari'i shi kadai ne yake sarrafuwa fi'ili ma biyu da abin ba sa sarrafuwa su mabinne ne wa marrata a marra ta biyu ya zama mansuwa abin yi wa fata'a wa marratan a marra ta uku ya zama majzuma abin yi wa dauri sabanin tabrini na jiya da muka yi shi akan sunaye ne alkidaru aljamalu alkitabu al-tuffa babun miftahun ko wancan duka akan sunaye ne wannan kuma fi'iloli ne in wancan ya zama jumla ismiya wannan zai zama jumla fi'iliya sai sai yake ne ya katubu ko ya katubu aliyan kitaban kaga nan ya zama ne ya zama yauwa ya zama marfu'i jumla kuma fi'iliya saboda ka ce ya katubu aliyun ko aliyu yana yi rubutu kaga nan ya kunu marfu'an yana zama to abin yi rufu'a ko to in kana neman ya zama fata sai ka ce amartu aliyan an ya katuba na umarci aliyu an ya katuba ya yi rubutu ina fata an gani ko kuma ka ce habbastu aliyan na tsare aliyu hatta ya katuba har sai ya yi rubutu kaga nasibi ya shige shi an da hatta suna cikin nasibai ga fi'ili mudari kace abin na ya katubu aliyun to shi kenan yana na a marfu'in amartu aliyan an ya katuba ya zama mansubi sai me kuma sai marata ya kunu majzuman ko eh sai ka ce lam ya katub aliyu aliyu bai yi rubutu ba lam yana ɗaure filin mudari lam ya katub aliyun sai ya fitahu ko shi ma irin wancan ya fitahu zaidun baban zaidu yana buɗe ƙofa sai ka sai lan ya fitahi lan ya fitaha zaidun baban zaidu ba zai taɓa buɗe ƙofa ba lam kenan lan tana zafi da mudari shi ma ya yi fata in kuma kasa lam lam yaftah aliyun baban ita kuma tana ɗaure shi yunazzifu ka gane ai yunazzifu rajulu fahu mutum namiji yana tsabtace bakinsa misali ko yunazzifu saubahu yana tsabtace tufafinsa kaga nan ya zo da fili mutari in ka ce lam yunzif rajulun saubahu mutumin nan bai tsabtace bakinsa ba lam ta daure shi in kuma ka ce lan yunzifa ya zama mansuri bilan yashtagilu shi ma haka yashtagilu al'amilu bi amalihi al'amilu mai aiki yashtagilu yana shagaltuwa bi amalihi da aikinsa in ka sa lam sai ka lam yashtagil lam yashtagil al'amil bi amali mai aikin nan bai shagaltu da aikin sa ba kaga ta daure in ka kawo lan lan yashtagil al'amil bi amali ita kuma ta mai da shi fata yastakhriju ko yana yastakhriju aliyun ma'an aliyu yana fito da ruwa in ka sa lan sai da lan yastakhriju aliyun ma'an aliyu baya fito da ruwa lam ita kuma sai ta kore lam ya sakarij aliyun ma'an aliyu bai fitar da ruwa ba ya ta'allamu algulamu ilman yaro ya ta'allamu ilman yana neman ilimi in ka sa lan ya ta'allama algulamu ilman yaron nan ba zai taba neman ilimi ba in ka sa lam ita kuma sai ta kore kuma ta daure fi'ili mudari'i alhamdulillah sai ne kuma tabu da ɗari da talatin da hudu na za mu tashi tamrinun bi ko fi tamrinun fil irabi a ko alifun na muzan fil hujurati tis'ata ashara dala ɗaliban a cikin wannan shigifa ko a cikin wannan ajin ko a cikin wannan ɗaki akwai ɗalibai goma sha tara tis'ata ashara ɗaliban ɗaliban ya zama tamizi kamar ihda ashara ta aya ayatan zai zama tamizi in ma cewa aka yi to haka ne dai idan ayatin aka ce shi ma tamizi ne salatu ayat wannan faduwar kisra din shine alamar fata da annahu jam'ul muannas salim to fil hujratin nan jarun wa majrurun jaru ne da majrurin sa kalmar nan ta fi ita ce jari al hujrati ita ce majruri kuma shine kabar muqaddam labari ne na mubtada muƙaddam da aka gabatar da labarin ka gane ai kawar muƙaddam ne aka gabatar a cikin fil hujirati idan ka cire fi din a can ƙarshe ka cire ɗaliban to zai zama alhujiratu tis'ata ashar ka gane ai alhujiratu ɗakin tis'ata ashar a goma sha kaga nan ya zama mubtada ko tis'ata ashara shine kabarul mubtada amma tunda adabi ne murakkabi mabni ne alal fati gashi labarin mubtada amma ba zai ruku ba sai dai ya zama tis'ata ashara ka gane ai fil hujrati jarun wa madrurun kuma shine kabar muqaddam labarin mutada abin gabatarwa tis'ata ashara shine mubtada'ul mu'akkar anan shine mubtada abin jinkirtawa mabniyun amma tunda mubtada ruku ake dauka shi kuma wannan mabni ne alal fati akan fata fi mahalli rafi amma a cikin mahalli ruku ai tunda labarin mubtada ko da shi mubtadan duka ruku a suke dauka amma shekara ashara adadi ne murakkabi mabni alal fati ɗaliban shine tamizu lallabewa ne na adadin wato abin wannan abin da aka lissafa goma sha tara ya ka rarrabe su da ɗaliban mansubun abin yau fata ne shi tamizi bil fatahati zahira da fataha ta zahiri alhamdulillah sai ne akwai muwatsa na za mu tashi babi na nawa to ina za mu tashi babi na ashirin da ɗaya babu gusulil mar'ati babi ne na wankan da na barmace zara a cikin manami misala mayarar rajulu idan ta gani a cikin baccinta daga misalin abin da namiji yake gani a cikin baccinsa wato kamar yadda namiji yake mafarkin ya yi jima'i har ya yi mani ita ma sai mafarkin an yi jima'i da ita an take ka har ta yi mani ya hukuncin wankanta yake za mu ji a cikin wannan babi haddasani an malikin yahaya ibnu yahaya laifi yana cewa haddasani an malikin ya zantar da ni daga imam malik shi kuma alimin shahadi ya ji daga malaminsa ibnu shahadi shi kuma ya ji daga malaminsa an urwata ibn zubair daga sayyidina urwata ibn zubair anna umma sulaimin hakika matan nan da ake ce mata ummu sulaim qala li rasulillahi ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tace almar'atu tara fil manami misla ma yara rajulu Bata ce ta gani a cikin baccinta irin misali abin da namiji yake gani a cikin baccinsa. a targa ta tilu shi za ta yi wankan janaba shi ne fatawar da aka nema faƙala laha rasulullahi sai manzala ku sallama ya ce mata na'am ƙwarai kuwa fal tabta sil lalle ne ta yi wanka faƙala laha aisha su sai na na aisha sai ta ce wa ummu sulaimin din uffin lake kai tonki kalma ce ta tsawa da zargi wa hal tara zalika al shin mace tana ganin wannan dama mace yanzu har tana yin mafarki an sadu da ita kuma ta farka ta gama ni a tare da ita ita tana zargi in musulmi kamar ta kirkiri wannan mas'alan ne kuma kamar tana ganin ta ba da su a gaban manzo Allah ta ba da mata sai take tuhumar ta uffin laki ba an hana ka cewa iyayenka uffin ba ko wala ta kullahu ma uffin wala ta naharuhu ma wa kullahu ma qawlan karima to iyaye aka hana gayawa amma kawa da kawa ko aboki da aboki in yayi abun tuhuma za ka iya gaya masa yasa da Aisha ta ce uffin laki kai tanki وهل سلام ذلك مع الجن دا ما متى تنا غني irin wannan قال لها رسول الله manzo Allah bai bari ummu sulaimin ta bada amsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa Aisha tabi bat yaminu ki hannunki ta talauce wa min aina yakunu shabahu to ta ina kaman kamanceceniya yake kasancewa idan mace ba ta yi mani to ta ina take aifan ɗa ko ɗa ta yi kama da ita. Ai, saboda ruwan maniyin da ya fito a jikinta ne, ya cuɗanya da na namijin, ya shiga mahaifa, shi ya sa wani lokaci ɗan yake yin kama da uwarsa. Da kwata-kwata ba ta maniyi, to da ɗa ba zai yi kama da uwarsa ba, ba zai yi kama da kakansa na wajen uwa ba, ba zai yi kama da kawunansa ba. Ina fata an gano. akwai mahadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza sabaqa ma'u rajuli ma almar'ati idan ruwan maniyin namiji ne ya riga ruwan maniyin matar shiga mahaifa to yace dan zai yi kama da bakofin sa ne bai ce ma zai kama da uban ba zai dauko kama wani daga cikin dangin ubansa yace in kuma ruwan maniyin mace ne ya riga mani namiji shiga mahaifa don an samu ɗa a wannan saduwar yake ɗan zai yi kama da kawunan su bai ma sai yi kama da uwar zai ɗauko wata kama daga cikin dangin uwar ana samun wannan yanzu akwai wanda ya wuce a motar nan ɗazu ya rima su da ali sai ka gani sai ka sai ɗan mai umarni ya yi kama da sarki na yanzu kuma ya kama da kakansa mai ima amma kaga shi dan mace amma sai ɗauko kamannin kawunnansa to saboda wannan kamannin da manzo Allah yake magana shi yasa yace mata wa min aina yakunu shabu to ta ina kamanni yake kasancewa an har mata ba ta yin mani to wannan dai muhallin shahidi shine idan mace ta yi mafarki kamar yadda namiji ya yi mafarki ta ga mani ya fito a jikinta in gari ya waye kawai ta tashi ta yi wankan da nan. Haddasani an malike an hisham ibn urwa an abihi an zainab binta abi salama daga zainab yar abu salama an ummi wato ita zainab binta abi salama agwala manzan Allah ce akwai zainab yar manzan Allah akwai Zainab har guda biyu daban-daban matayen manzan Allah kuma akwai ita wannan Zainab agolan manzan Allah a wajen gyata mata Ummu Salama take kuma a gidan manzan Allah lokacin da ya aure ita wannan Zainab yar Abu Salama ta rawaito hadisin ne an Ummu Salama daga gyata mata Ummu Salama wata a ƙarshe ta zama zaujin Nabi matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama annaha qalat ita Ummu Salama ta ce ja'at ummu sulaimi irin wancan hadisin na Aisha ita ma tana gurin aka yake yace ummu sulaimin ta zo ummu sulaimin din ne ita ce imra'atu abi talha al'ansari matan nan ta abu ɗalha al'ansari mutumin madina ta zo ila rasulullahi zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ƙala ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min alhaqi hakika Allah baya jin kunyar gaskiya saboda magana da ta zo da ita magana zai da ta shafi saduwa da abin da ya kama da baka bai kamata a yi wannan maganar a gaban manzan Allah ba to amma ita fatawa take nema kuma iya gaske ta ta zo da ita ba wasa ta zo ba ba kare na manzan Allah ba ba wargi ta kawo wa manzan Allah ba shi yasa ta gabatar da wannan muqaddima yace inna Allah la yastahi min al-haqq hakika Allah baya jin kunyar gaskiya sai nace hal alal mar'ati bil ghusl shin akwai wanka na wajibi akan mace idza hiya italamat idan ita matan nan ta yi mafarki kamar da namiji yake mafarki mani ya fito a cikin sa faqala muzala ce na'am kwarai kuwa amma da sharadi izara atil ma idan ta ga ruwan mani shine sharadin dan ta yi mafarki an sadu da ita ta farka ba ta gama ne ya fito mata ba babu wanka a kanta kamar da shi ba namiji in yi mafarki ya tashi bai gama yi ba babu wanka a gari alhamdulillah sai ne hajjul jami'u lil usul na za mu tashi shafi na ɗari da to na za mu tashi ɗari da biyar wara'a abu hurairata kauman mamu abu huraira radiyallahu anhu ya ga wasu mutane ya tawabba'una suna yin alwala min al-midahara ko madahara duka ana karanta daga abin da ake yin dahara kaskon alwala ina fata bi fatihil jimi a bi fatihil mimi ko da fatihil mimi dinnan madahara adwadu shi ne mafi kyau min kasiya daga kisra a ce ni dahara ai almakayun mu'iddu li dahara kai kai gurin da ake tanadarsa domin yin alwala wato guri ne ake dan tanadarsa kamar tafki dan karami sai a dinga zuba ruwa yana taruwa lokaci yayi masu alwala su zo su yi alwala faƙala abu huraira ya ce asibi gulu du'a ai a timmuhu shi ne asibi gulu du'a ku cika alwalan nan kar ku bar lum'a fa inni samitu abal qasimi domin ni na ji baban qasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa wailul lil araqibi tsananin azaba ya tabbata lil araqibi ga ƙarshe-ƙarshen gabobin alwala wato agara ita ce urku tsananin azaba ta tabbata lil araki da agarori wailu din kuma minan nari na wuta yayi lamba ta uku wailu ai halakun hallaka ko lamba ta hudu yake da ashabiya ake nufi ita agara ne laifinta azaba ta tabbata ga ma'abota agara allazina tasahaluna gaslawo da suke sakacin wanke ta wal araqibu din da yake wani min araqibi jabu urqubi shine wanda mai risala ya kawo mana urqub da mufradi araqibu jabu urqubi wa huwa shine al asb wani jijiya al galizu mai kauri fawqal aqibi a saman dunduniya nan shine al aqibi ba al aqibu dunduniya al urqubu kuma shine agara jam'in su a raƙibi ka san da yawa wani yana barin lum'a baya wanke musamman ina ya yi kwali da yawa yana da sharaɓa to za ka ga wani baya wanke wannan tsakanin to da wutar jahannama ake goge wannan gurin a ranar lahira rawahul kamsatu al'aqabu jamu aqibin shi kuma wa huwa mu'akkirul qadami can karshen kafa allazi huwa mazinatu tasawul da shi gurin da aka fi zaton yin sakaci wajen wankewar alwala yawanci an fi barin lum'a a gurin an umar an rawaita daga sirna umar dan kaddabi radiyallahu anhu anna rajulan cewa wani mutum tawadda yayi alwala fataraka mawdi'a zufuri sai ya bar wani gurbin falce bi ma'ana gwargwadon fadin falce ala kadami a jikin kafarsa bai wanke ba fa absarahu an-nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hango wannan gurin wanda ruwa bai wanke ba fa qala mazalika irji fa ahsinu bu'aka ka koma ka kyautata alwalarka faraja'a mutumin ya koma ya gyara alwalar nan ya wanke lum'ar thumma salla sannan ya zo yayi sallah rawahu muslimun wa abu dawud kalmar faraja'a dinnan yayi lamba ta bakwai ai ya koma wa amma marjilai bil ghasli ya game kafafuwansa guda biyu da wankewar ya tabbatar wankewar ta gama ko ina a cikin kafar wa haza mu'akkidun lima qabla wannan yana karfafa hadisin da ya gabace shi rawahu muslimun wa abu dawud wa lahu daga shi abu dawuda ko magana ce asbigil wudu'a ka cika alwala wa kallil bainal asabi ka tsatsefe tsakanin yan yatsu wa balika kai matuƙa fil istin shaƙi cikin shaƙalwa ka shaƙa can ciki illa an ta kuna sa'imin sai da in ka zamanto mai azumi ne wannan kuma ka yi shi baya baya ai fala mubalagata in kana azumi babu kaiwa matuƙa wajen shaƙalwa kaufan min sabiqil ma'i saboda tsoron wucewar ruwa ila jawfi zuwa cikinsa in ya wuce ku kaga zai karya masa azumi shi yasa ce illa an ta kuna sa'imin an anasin ƙala kanan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya tawadda'u yana sashi alwala inda kulli salati yayi dukkan wata sallah ko alwalansa ta farko tana nan yana jaddadawa saboda nurun ala nuri ka gane ai wasu marwaita suka ce ai kana wajiban alaihi khasatan wannan sashi alwala ga dukkan sallah kamar na taimama wajibi ne ga manzo Allah khasatan a kebe sun manu suka sannan aka soke masa wannan wajibci yau malfati a ranar fatin makar inda an ga yayi salloli da yawa da alwala daya au ko kuma a'a kamar da na faɗa da farko kana tajidi da lulubu'i wannan alwalar da yake jaddadawa ce ga alwalarsa ta farko tasirin domin tabbatuwa ni kamalu da samun kamal amma ba wai dole kowace sallah sai ka mata alwalarta qultu in ji shi Anas dan Malik sai ta kafa kundum ta sana'una a inji shi ne mai ruwaya ya tambayi Anas to ku kuma sahabbansa yaya ku kuma kuke aikatawa yana nufin yanzu kuma duk sallah sai kun sake alwala qala sai Anas yace a yudilu ahadana alwudu alwudu alwala guda daya yujizu ahadana yana isar wa ɗaya mu yayi sallolin farilla da yawa da ita malam yuhdisu matakar bai ya hadasi ba a gane ai matakar da yi tusa ko fitsari ko wani abu da yake karya alwala ba rawahu al-kamsatu illa musliman an sulaiman ibn buraida an abi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallat salawati ya sallaci sallolin farilla da yawa yawmal fati a ranar fatuhu makkata bi wudu'in wahidin da alwala daya kaga wannan ya zama nasikun wancan ya zama mansukun wa masa ala kuffai kuma duk sanda yazo alwala yayi shafa akan kuffayensa aqala lahu umaru sai umar ya masa da qal salata yawma shay'an ya rasulullahi wallahi yau ka aikata wani abu lam takun tatna'uhu a baya baka kasance kana aikata shi ba qala mazalati amdan da gangan ne amdan sana'atuhu ya umar sana'atuhu na aikata shi ne amdan da ganga amdan din mafuli ne na sana'atu sai aka gabatar da shi aka jinkirta fi'ilin sana'atuhu amdan na aikata shi ne da gangan ya umar kamar ka ce ina sane saboda mutane su san cewa wancan hukunci yanzu an soki an zo da sabon abu shine alwala ɗaya za ta shiga kai salloli da yawa sannan da ana wanke kafa yanzu kuma an yi langon a iya shafar kuci rawahu al-kamsatu illa al-bukhari da yace lam takun tasna'uhu lamba ta sha uku ai huwa salawatu kulluha bi wudu'in wahidi shine sallolin farillai gaba daya kai ta da alwala daya mu ba mu saba gani ba da yake amdan din nan ai wa fu'ulu muqaddam kaji ba mabu'uli ne abin gabatarwa ne sana'atu ga sana'atu shine fi'ilin amda ne shine mabu'ulin sa sai aka gabatar aka ce amdan sana'atu ya umar ya umar lamba ta sha biyar ai na yi wannan ne da gangan li ubayina lakum domin na bayyana muku annal wudu'a baqi alwalar da mutum yayi tana nan malam ne tsara halasu matukar halashi bai abko masa ba walamma kana musu walima kana musu kufi faradan ko walamma kana musu kufi faradan yayin da da shafar kufi ya zama farilla ne min fudurul wudu'i daga farillan alwala amma ya zama farilla ala labisu ga wanda ya daura kufi to ardafuna sai na kuturta shi shi ne alwalatawa bil kufi da shafar kufi takamilan domin cikawa lil fa'ida ga wannan fa'ida da shafar kufin da yin salloli da yawa da alwala ɗaya duka yana cikin amdan sanatuhu ya umar domin na sanar da ku sabon hukunci na alwala alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين